rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 19 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi masalam shekara ta 2020 wato da shida kenan muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a jiya muka fara kuma muna cikin suratu yunus mun ɗauko bayanai mun yi kusan kai ƙarshen bayanai a cikin ayata 60 zuwa 61 ko mu ce ayata 61 sai lokaci mu na halinsa a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan ayar bi idnillahi ta'ala a cikin suratu Yunus a shafi na 215 aya ta 61 wa ma takunu fi sha'an
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
na'am kamar yadda muka yi alkawari cewa za mu rinka taɓo waɗansu matsaloli da suka shafi azumi ƙadayal mu'asira saboda muhimmancinsu haka ne ko ba haka ba to yau ma insha Allahu ta'ala za mu ɗan fara da su don saboda ƙadayal mu'asira suna taimaka ma ɗalibin ilimi wajen fahimtar ruhi na shari'a addinin musulunci cewa kuma addinin musulunci ya dace da kowane zamani ya dace da kowace al'umma al-islamu salihun li kulli zamanin wa makan ƙadiyya ta farko da za mu buɗe da ita shine ƙadiyya ta ganin wata wadda tana daga cikin ƙadiyoyi waɗanda suka fi kawo cece kuce duk shekara in ta kewayo sai an tattauna wani ya tattauna da wani saboda neman dalili wani kuma saboda dama yana jiran lokaci ya bata ma wani da rai kasan shi wani fatawa ta don ɗaya bata ma wani da rai zayin ta wani kuma raddin shi ba don ya bata ma wani da rai ko ya gyara ma wani da rai kenan kaga babu addini ba don Allah akai ba kenan to shi yasa waɗansu maganganu da zaka gani a cikin internet da waɗanda zaka gani cikin whatsapp zaka gane ba don addini aka yi su ba dama wani yana da ciwon wani ne an gane ko yana da cikin shi na wata takwas su wata tara yana jiran dama watan ramadan ya yi aihe shi to a takaicen takaitawa mas'ala ta ganin wata zaka ba ta ɓangarori ne wato guda biyu ɓangare na farko shine ɓangare na nassoshi da suka zo a cikin wannan mas'ala muna ganewa ɓangare na biyu kuma ɓangaren mas'alolin da suke da alaƙa na zamani waɗanda za a yi istinbati ko kiyasi ban sani ko mun fahimta ba sai kuma ɓangare guda biyu na karatu ɓangaren ta'asil ƙa'idodin da za ka bi ka fitar da waɗannan abubuwan da aka tattauna a kansu ɓangaren tatbiq ka tabbaka waɗannan ƙa'idodi a kan nasoshi ban sani ko muna fahimta ba asalin wata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wata don ya zamanto alama ne ganin shi game da harkokinmu na ibada da na rayukanmu na yau da gobe Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج كاغان da Allah ce qul hiya mawaqitu kace mawaqit abubuwa ne na sanya lokuta ko na gane lokuta sai ce mi linnasi linnasi ga mutane gaba ɗaya bai ce lil muslimina ba in tabe saboda an ce annas ya shafi kowa da kowa dan haka kafirai ma ya halatta su yi aiki da wannan wata don shine tsarin Allah an gane ko wannan tsari da suka bi na tsarin shekaru waɗancan ba nasu bane don Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah ithna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum tsari ne na Allah wanda shine Allah azza ashe duk wani tsari da zai zo na sh- sa- wa sana shamsiya an gane ko ko kuma wani shekara mai wata tara ko shekara mai ko wata mai kwana ashirin da eh, abin da mai kwana 28 ko mai kwana 31 wanda duk ba tsari bane wanda Allah ya dora duniya akan shi don Allah ya ce fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard tun ranar da Allah ya halitta sama daga wannan shine tsari na gaskiya ashe duk da tsarin da mushrikai suka yi ta kawowa da waɗanda su tura suka kawo duk gashi Allah ya bayyana kuma musamman a suratul tauba sura ce ta karshe karshen abin da suka cikin alkur'ani a tsara tsarin lokaci ingantacce wanda ba za a sake samun sabani a kansa ba wanda duk kaga ya kauce ma wannan to yayi kuskure dan a hijjatul wada ne Allah ya sabkar da wannan tsarin muna ganewa da kyau to to dan haka kenan ganin wata qur'ani ya tabbatar da cewa ana iya dubin wata dan gane lokaci bal ma Allah subhanahu wataala yayi bayani a ayoyi da dama waja'alna al-laila wan-nahara ayatayn famahawna ayatan al-laili waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila to nan za mu tsaya bakin wannan saboda gobe idan Allah ya kaimu da sai mu tsakari ayoyi da hadisai game da ganin watan Ramadan da kuma maganganun malamai da kuma dubin wanne ne ya fi kusa da kuma irin matsalar da aka yi istinbati karkashinta a lokacin da aka tara malamai a ƙasar Saudiya a majalis na rabitatul alamul islami kuma da littafan da za mu yi ishara zuwa gare su saboda wani an an faɗa ba a faɗi littafin ba zai ce ƙarya ne an gane ko shi dai ya ce ƙarya ne ya ji daɗi ba haka nan bane ake abubuwa an gane ko ana iya a faɗi abu ko ba a faɗi littafin ba tana yiwa an manta da littafin ne ko ko a'a ana ganin ba sai an faɗa ba to amma in buƙatar ta kama a faɗi littafin sai a faɗa in ma safha kake so kuma sai a faɗa ba shikenan ba Allah ya taimake mu malam sai ka sake maimaita wannan aya wa ma takunu fi sha'ani وما تكن في شأن وما تتلوه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من أمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين kamar yadda muka sani tafsirinmu yana gudana ne ƙarƙashin wani tsari da wani manhaji shine cewa idan muka zo za mu fara karatu za a fara ne da munasaba tsakanin aya da aya haka ne ko ba haka ba ko kuma asbabun nuzul in akwai wani lokaci mu fara da asbabun nuzul sannan mu zo zuwa ga munasaba wani lokaci mu fara da munasaba an gane ko to bayan wannan kuma daga nan sai a zo zuwa ga ɗaiɗaikun kalimomi ma'anarsu musamman tafsiri na jalale ne mu mun saba da shi zaka ga kalmomin da yake kawo a fassara su yana taimaka ma ɗalibin ilimi domin shine tafsiri muhtasar dan gane ma'anar ɗaiɗaikun kalmomi abu na uku kuma daga nan sai a zo zuwa ga wato mas'aloli waɗanda suke ƙarƙashin aya wani lokaci mas'aloli na lugha ko na hau ko sarfu ko balaga ko ilmin lugha ko kuma mas'aloli na shari'a waɗanda suke da alaƙa da ilmin muka na shari'a ko tafsiri ko abin da ya kama da haka haka ne muke tafiyar da karatunmu to don haka dai munasaba ƙarƙashin wannan aya wa ma takunu fi sha'anin jiya mun kawo bayani da ibnu ashur ya kawo da shi da mai littafin arrabtu wat tanasub baina ayatil qur'anil karim ibnu ashur ya bayyana cewa wannan wa ma takunu fi sha'anin atafi ce akan wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama domin nan eh, duk da yake can ana magana ne kan kafirai me zaton su waɗanda suke yi ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya sai an ka zo wa ma takunu fi sha'anin sai an ka shiga zuwa ga magana zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimce ni domin ma'ana kamar an yi magana ne da waɗanda ake tsoratar da su sai aka dawo aka yi magana ga waɗanda ake yi musu bushara ban san ko an fahimta ba su kafirai bayanin da za a yi musu na tsoratarwa ne su kuma muminnai bayanin da za a yi musu na mi na faranta musu rai kaga wa ma zannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama waka tambaya ce mai ban tsoro amma mai aiki na alkhairi wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fi kaga mai aiki na gari zai ji dadin a ce Allah ya san abin da yake aikatawa dan sakamako yake son Allah ya bashi sakamako haka shi kuma mai mummuna aiki shi kuma bai son a san abin da yake aikatawa ko ba ka dan bane shi mummuna aiki matsala ta yi an gane ko ba mai son a ce shi ya aikata shi ko shi ya aikata shi shi yasa bahaushe ya ce sheri baka da ubangida mutum shi zai yi abu a ce wai abin nan ce ba a sani ba shi kuma ya san shi yi shi shi an matsalar sharri don haka in baka son a ce kai ka aikata sharri ka aikata kuma shi sharri matsala ta yi ba ka son kowa ya ganka kana aikata shi wal ismu ma haka fi nafsika cikin hadisi wa karihta an yattali'a ba ka so a ga kana aikata to dammi shi yasa ko ɗanka ba ka son ya ga kana aikata mummunan abu ko matarka ba ka son ta ga kana aikata mummunan abu sai kaga mutum yana zuwa wani wuri sai ce to ku diba da yan ɗiyan mu ba su zuwa wurin nan a a diba ɗiyan ku ba su zuwa kenan kai ɗiyan ka ɗaya kaka tsoron su kaskar su san kana aikata wani abu to shi Allah da halice ka fa shi yasa wato sai ku ga duniya hatta da karuwa ba ta son yatta ta yi karuwanci sai ku ga ta yi son yatta ta yi aure ta ce to mu dai mu riga mun hada sai dai abin da hali amma yattar ta taso tana son ta samu wani mutum wanda zai aure ta ya aure ta shi yasa sharri ba abun aikatawa bane Allah kai mu na tsari to ala ayyati hal dai Allah ya ce wa ma takunu fi sha'nin ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba jiya bayani ya gabata shin ko wani dan adam an ka isar da sakon zuwa gare shi kenan ya ayyuhal insan ko ko kamar yadda mai jilani ya kawo abin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ake nufi wa ma tatlu minhu min qur'anin ba za ka karanta ba minhu jiya bayani ya gabata shin hudin nan yana kuma zuwa ga sha'ani ba za ka karanta ba daga cikin sha'aninka an gane ko domin shi duk abin da za ka aikata suna ne sha'ani sai zamanto minhu ai mina sha'ani min qur'anin sai zamanto min nan bayanin na ash-sha'ani ne ko kuma ya zamanto badali na na wancan tunda in ya zamanto minhu ya koma zuwa ga alqur'ani min at-tanzir kenan sai zamanto min qur'anin badali na nashi ko kuma minhu sai ya zamanto wa ma tatlu minhu kamar yadda muka yi bayani waɗansu malamai suka ce hudin nan yana komawa zuwa ga Allah ai wa ma tatlu minhu ai min indillahi sai zamanto abin karatu wanda ya zo daga wajen Allah min qur'anin na danga abin karatu wala ta'lam wala ta'maluna min amalin ba za ku aikata wani aiki ba ko ba haka ba muka ce nan abinda ake zance da aiki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ake nihi an ce wala ta'maluna litta'zimi wasu ka ce a'a wala ta'lamun wala ta'maluna na ana nufin wala ta'maluna min amalin al'ummar sa ta shigo ciki ina fata ana fahimta ta to wannan naman ta ji wancan sati ko jiya afwan ko in ce a gurguje saboda lokaci ya kure ban samu wannan bayani ba nan ka'ida ce usuliya malaman usulul fiqh sun ka kawo kuma malaman tafsiri suna kawo ta shine cewa al-khitabu lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khitabun li ummatihi idan aka umurci manzo to al'ummarsa ta shigo ciki ko ba a faɗe ta ba domin mi li'annahu musharri'un wa muqtadan bihi an gane ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana shar'antawa amma ana nufin da izinin Allah kuma abin koyi na to in Allah ya ce yi ko bai ce ku yi ba magana ta riga ta kari to haka in khitab ya shafi al'umma to annabinta zai shiga ciki sai in an samu abin da zai keɓance shi wanda ka'ida in baka gane ta ba sai ka sha wahala kaga da yace ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa kaga ya ayyuhan nabiyyu da mutum nawa ake magana idza tallaqtumu nawa kenan jami'i ne bari mu ce idza tallaqtum mu tsaya don kan mu wuce tunda wancan liltiqa isake ne ne kaga bai ce idza tallaqtan nisaa ba kenan fa dakhalat ummatahu ummata ta shiga ciki ya ayyuhan nabiyyu kaji dai ko lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik والله غفور رحيم ستمي قد فرض الله لكم بيتيت لك با لأنه مقتدى به har karatu wallahi ba ta son rigima mun gane ko to kenan nan wala ta'maluna min amalin an gane ko ko mu ce wa ma takunu fi sha'anin da manzo ake wala ta'maluna da manzo ake nan alwawu litta'zimi sai zaman to al'umma sa tuqasu li'annaha taqtadi bihi ko kace a'a wa ma takunu an fara da shi wala ta'maluna sai ta shigo dan dama al'umma sa taba'ul lahu ce لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شكرا mun gane wannan da kyau kuma in an umurci masu imani to shi manzo ya shigo ciki sai in an samu abin da ya fitar da shi ina fatan ana fahimta ta ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum da masu imani ake ya shiga ciki ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak mun gane wannan da kyau hau wala ta'maluna min amalin ba za ku aikata wani aiki ba illa kunna alaikum shuhuda Allah ce face mun kasance masu shaida ko ko muna halarce an gane ko shuhudan nan in an ce muna halarce Allah subhanahu wata'ala ya san abin da ake aikatawa ba ana nufin zatin Allah ya shigo cikin duniya ba ina fata ana fahimta ta iz tufiduna fihi lokacin da kuke ta'khuduna fihi gidan kuke aikata wannan aiki ai al'amal tufidu in an ce tufidu na ana nufin kamar kana aikatawa asalin afadha shine zubawa amma na ana nufin kamar lokacin da ka shiga cikin aiki an gane ko sai ya ce wa ma ya'zubu an rabbika ba zai koyuwa ga ubangijinka ba daga ghaba ya ghibu ne shine ya ghibu ko to shi ko wanga wa ma ya'zubu an rabbika ina fata ana fahimta ta imamul kisa'i daga cikin ƙurra jiya mun yi bayanin wannan shi bai karanta wa ma ya azubu ba an gane ko sai ya karanta wa ma ya azibu an rabbika a ilmu sarf nan na ilmul qira'at yake da alaka da ilmu sarf da nahu da balaga kaga cikin larabawa akwai masu cewa azaba ya'zubu kenan yaf'ulu fa'ala yaf'ulu akwai masu cewa azaba ya'zibu fa'ala yaf'ilu kuma gashi qur'ani ne yazo da shi kenan ilmul qira'at yana da alaka kuma da ilmu muka na luka daga cikin su kuma ilmu sarf domin sanin wasali ya canza ilimi ne wanda ke da alaka da mihi yake da alaka da ilmu sarf auzanul af'al to dan haka sai ai hattara daliban ilimi ka a ce kaza kaza kaza kaza kaza an gane ko to wa ma ya'zubu an rabbika ko wa ma ya'zibu an rabbika dai min mithqali dharratin gurgudun zarra mun yi bayanin abin da ake nufi da zarra mun kawo ma'anoni a jiya kuma muka ce zance mafi inganci ita zarra ba ita ce mafi karanta daga cikin abin da Allah halitta ba don ya ce wa ma ya azubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama sai ce wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin imam hamza an gane ko da kuma imam yaqub da kuma imam khalaful ashir sun karanta wala asgharu min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin saura kuma sun karanta wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin anan to yanzu yaya zaka yi kaga kai kana aramma kaji wani ya karanta anan ba a can cikin suratu saba ba saboda cikin suratu saba babu bambanci amma anan akwai sabani wasu sun karanta wala asghara wasu sun karanta mi wala asgharu to ya za mu taujihin waɗannan kira'o'in wani sai ce kai duk dai da asgarun nan da asgara duk ɗaya na sai a ce to me yasa Hausari ya canza ko ba haka nan bane ce to da kai wannan sha'ani na sai an yi dogon karatu to kai bisa ba kai dogon karatu ba to bari mu ji abin da malamai suke cewa taujihin wannan qira'a a cikin littafin الدر المسون في علوم الكتاب المكنون ya kawo wannan ya ce wa ma ya azubu kisa'i ya karanta wa ma ya azibu an gane ko da sauran bayanai da ya kawo sai ce to da an ka ce wa ma ya azubu ita kalima ta azaba ya azibu ko ya azubu don mun kawo shi tana da ya ce abinda ake nufi ai ghaba wa khafiya abinda ghaba ya faku in ji malaman zauri wa khafiya da abinda ya boyu shi yasa da kaji su larabawa sun ce azib suna nufin abinda ya boyu shi yasa sun ka ce ma mutumin da ya yi balaguro alghaibu an ahlihi sun ka kira shi azibun sannan sun ka ce mace ko namijin da bai da mata sai a kira shi al'azibu wasu sun ka ce ai ba a cewa al'azibu sai dai a ce al'azab a al'azibu ma ana cewa ana kiran shi azab ana kiran shi azib shine suke ce ma tuzuru ko komi gwabro ko sai sun ce akwai bambanci tsakanin tuzuru da gwabro ni dai haka da ji ana cewa an ka ce tuzuru ka gwabro banna shi wai gwabro wanda bai taba aure ba amma tuzuru wanda ya mata saki kuma yanzu bai da mata ko haka na suka ce ba to ni dai wannan ban san shi ba amma na ji waɗansu malaman luga suna cewa ba a cewa azab sai dai a ce azib amma gashi mai addurrul masuni ya kawo shi yace qalu liman la zawja lahu azib sannan imamun ragib al-asfahani ya ce al'ajib al-mutaba'idu fi talabil kala mutumin da ya nisa wajen neman ciyawa sai a ce al'azib me yasa laraba suka kira shi al'azib saboda wanda je neman ciyawa galibi zai yi nisa ya faku ya balaguro ya bar iyalinsa ko ko sai ya je wuri mai nisa sannan ya same ta ko ba haka nan bane yace to kuma wa yuqalu rajulun azabun wa imra'atun azaba wa azaba anhu hilmuhu ay ghaba kina ana cewa rajulun azabun mutumin da yake azab kina ana cewa azab ana cewa a'zab ga wanda bai da aure ina fata an fahimce ni da haka kaga wanda waɗansu ke kawo su ce ai ba a cewa haka nan bai dace ba sannan larabawa in sun ka ce wa sha'u akuyya ana ce mata azibun an gane ko abin nan wadda ta yi nisa wal azibu al ba'idu al zahibu anil mar'a idan ana tare da dabbobi wadda ta yi nisa ba a ganinta sai a kiranta al azib wadda ta riga ta yi nisa to da haka wanda ga cewa ba a cewa bai dace ba to sai Allah subhanahu wataala ce wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama babu abin da zai fakuwa daga ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwargwadon azzarra wala fi sama a cikin a cikin ƙasa ko a cikin sama wala asghara min zalika ko ba haka nan bane wala akbara illa fi kitabin mubin to ya zamu taujihin wannan sai malamai sun ka ce to in an ka karanta waɗanda sun ka karanta wala asgharu min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin waɗanda sun ka karanta wala asghara i'rabin ta zaka yi shi ta fuska ne guda biyu ina fata an fahimce ni ma'ana kenan domin da an ka ce wala asghara min zalika zai iya zaman towa ma'atufi ne ya ɗauki fatha amma matsayin fa'ili yake muna ganewa kuma fa'ili bai ɗauka fatha ko ba haka nan bane da ya ce wa ma ya azubu an rabbika min mithqali dharratin intabe shi ya azubu an rabbika asilin shi mithqalu dharratin ne domin azaba mithqalu dharratin an rabbika to mun faɗa jiya ana iya ƙara min gaban fa'ili ko maf'uli ko mubtada li ta'kidil ma'ana don a ƙarfafar da ma'ana to asalin magana wa ma ya'zubu an rabbika kenan asalin shi wa ma ya'zubu mithqalu dharratin an rabbika ko ba ka nan bane to in an ka ce wala asghara min dhalika sai ya zamanto atafina na mahalli tunda wa ma ya azubu an rabbika min mithqali dharratin an gane ko wato min mithqali dharratin shi min mithqali fa'ilina ya dauke kasra to shi kuma asghara da akbara yana daga cikin mamnu'u min as-sarfi marmakon a ce wala asghari min zalika wala akbari to shi ko siga ta af'alu tana daga cikin auzan ta a cikin mamnu min sarf shi yasa sai dauki fatha ibn malik yace wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif mun ji wannan da kyau waɗansu malamai sun kace a'a qira'a da tace wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin sun ka ce abinda ake nufi la nafiya ce lil jinsi sai zamanto kenan da an ka ce wa ma ya azubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama magana ta kare kenan wala asghara kamar inda an ka ce zalikal kitabu la raiba la raiba fihi ko baka nan bane la annafiya lil jinsi to la asghara wala akbara illa fi kitabin mubin kenan asalin shi la shay'a asghara wala shay'a akbara illa fi kitabin mubin mun gane wannan sai yasa addalilin da yasa sai ta dauki fatha su ko waɗanda sun ka karanta wala asgharu min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin sun ka ce za a iya ɗauke shi a matsayin dama wa ma ya azubu an rabbika min mithqali dharratin min wannan ai za'ida ce litta'kidi asalinta wa ma ya azubu an rabbika mithqalu dharratin mithqalu dharratin muna ganewa to kenan tunda mithqalu ya tsodan wala asgharu an gane ko wala asgharu min zalika ma'tufina akan mithqalu an gane ko wala akbaru illa fi kitabin mubin mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan dai su ne irabin da malamai sun ka kawo in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun ya kawo waɗannan abubuwa kenan in ka ga dama waɗansu sun ka ce in ma ka ɗauki wala asgharu min zalika wala akbaru ka ɗauke shi matsayin mubtada ba matsayin fa'ili ba wasu sun ka ce kuma a'a a ɗauke shi matsayin atafina akan mithqalu dharra min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama in ka ce wala asghara ko ai kai atafin shi akan mithqal ko kai atafin shi akan dharra dan dukkan su suna iya ɗaukar raf'a intabe mithqalu dharratin ko wa ma ya'zubu an rabbika dharratun fil ardi wala fis sama mun gane wannan da kyau wajen i'rabi illa fi kitabin mubin fa a ce yana cikin littafi wanda yake bayyananne mas'ala ta ƙarshe wadda za mu kawo a nan shi ne cewa da ya ce illa fi kitabin mubin wannan istisna'i ne mufarrak an gane ko istisna'i ne mufarrak domin da an ka ce wa ma ya azubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama wala asgharu min dhalika wala akbaru illa fi kitabin mubin mubtada da khabar in sun ka zo ko lafiya la annafiya li jinsi tana buƙatar ismuha ko khabaruha da za a ce kenan dole na an ce illa tunda magana bata cika ba bai zaman tuwa istithna'i ne ba mufarrak ba mun gane wannan to amma anan sai malamai sun ka ce akwai ishkali da an ka ce babu abin da zai boyu zuwa ga Allah wa ma ya azubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin shin za mu fassara shi da istithna'i muttasili ko ko za mu fassara shi da istithna'i munqati tun da dama shi mufarrag ne shi mufarrag ba a ce mai muttasil a tsarin nahau ko gumi ko munqati to amma yanzu idan za mu ɗauka a fuskar ma'ana wanne za mu bashi waɗansu ka ce za mu ba shi ma'ana ta istithna'i munqati'i kenan wala ya wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama wala asgharu min dhalika wala akbaru lakin fi kitabin mubin yana cikin littafi lakin babu abin da zai boye zai gudu ga Allah to amma waɗansu sun ka ce a ba shi ma'ana ta istithna'i muttasili an gane ko kenan akwai abin da in an ka ɗauka zai iya ta fuskar koyuwa ya azubu zai nisa ga Allah subhanahu wata'ala alhali ko babu abin da zai nisa ga Allah ban sani ko mun fahimta ba to sai sun kace nisanta idan ka duba cikin at-tafsirul kabir wato nisanta daga Allah subhanahu wata'ala kamar da Imam Fakhruddin Razi ya kawo yake cewa illa fi kitabin mubin kamar ma'ana in mun ce muttasil ne kenan akwai abin da yake da nisa ga ubangiji akwai abin da bai da nisa ga ubangiji ko ba haka nan bane yace to amma idan ka ɗauki wannan zaka fassara shi ne ta fuskar ba wai dan saboda nisa ba ya buwaye Allah yace don saboda abubuwan da Allah ya halitta za ka ɗauke su kusan gida biyu ne qismun awjadahu Allah ibtida'an min ghairi wasita akwai abubuwan da Allah ya samar da su ba tare da wasita ba kal mala'ikati was samawati wal ard wa qismun awjadahu bi wasitati al qism al awwal akwai abubuwan da kuma ta fuskar waɗansu abubuwa ne Allah ya samar da su mithlu al hawadith al hadithati fi alam al kawn wal fasad ko ba karan bane kamar abubuwan da suke faruwa na abin nan wani abu ya faru a wata duniya daga wannan sai wannan wannan ya haifar da wannan wannan ya haifar da wannan ko ba haka ba yace wa hadha yataba'adu fi silsilati al-illiyyati wal ma'luliyyati an martabati wujubi wajib wajib wujudi wajib wajib ka Allah suke cewa malaman abin ga kalam sai su ce ma Allah wajibul wujud amma ala ayyati hal abubuwan da Allah ya samar yanzu misali in ka dibi kai wani annabi adamu in an dibi ta fuskar kasancewa ya ya kasance Allah ne ya halicce shi ba uwa ba uba to sauran fa to shi ko wane dan wane wane dan wane wane dan wane wane dan wane wane dan wane to ta fuskar haifayya waɗansu sun yi nisa daga mi daga kasancewa abin da Allah ya so ma'ana shi na yasa suka yi nisa amma ba don saboda sun buwaye Allah ba shi yasa illa fi kitabin mubin ko da abin yayi nisa ta fuskar halitta yana nan da fi kitabin mubin ban sani ko mun fahimta ba shi yasa kawai zai ce maka to ai an ce babu babu abin da zai yi nisa ga Allah illa fi kitabin mubin a'a nisa ta fuskar kasancewa ake nufi ba don saboda ya buwaye Allah subhanahu wataala ba mun gane wannan to dan haka sai ayi hattara malam mu je aya ta gaba wannan aya ta na da bayanai kwarai da gaske ala inna awliya Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun
Na'am, kamar yadda muka sani cewa tafsirinmu yana tafiya ne akan wani tsari na faɗin munasaba sannan zuwa ga ɗaiɗaikun kalimomi sannan kuma zuwa ga fitar da matsaloli da suke ƙarƙashin aya. Ko ba haka ba? Wannan aya ta ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun shi Ibnu Ashur yace istinaf ma'ana farkon magana ne littasrihi bi wa'dil mu'minina dan a faɗa ƙarara shine tasrih a faɗa ƙarara malaman zaure sun ka ce kururu ta suwa baka hausa ai baka santa ba mun gane ko in an ka ce kurururu idan abin wani abu ya zo ai na cewa kurururu ko to shine a faɗa kowa ya ja sai sun ka ce kururu ta suwa sai ka je zaure za ka je wata hausa to isti'nafun ma'ana fara bayani ne littasrihi dan a faɗa ƙarara bi wa'adil mu'mini daga alƙawalin da Allah ya yi mu'minai al-mu'rad bihi kenan wanda an faɗe shi a fakaice fi qaulihi illa kunna alaikum shuhudan istufiduna fi an gane ko wai ma'ana shi ibnu ashur yana nufin an yi mu'minai alƙawali a dunkule an gane ko to yanzu kuma sai aka zo aka faɗi su waye aka yi ma alƙawalin kuma ga yadda alƙawalin yake don an ce mi illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fihi kaji abin da shi ibnu ashu ya fahimta a takaicen takaitawa ba tare da sai mun ja dogon bayani ba shi kuma mai littafin ar-rabt wa tanasub an gane ko baina ayatil qur'anil karim muhammad sayyid madi yake cewa da an ka ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun ya ce lamma bayyana Allah ta'ala ihatata ilmihi bi kulli shay lokacin da Allah ya bayyana cewa ilminsa ya kewaye komai wa ihsa'a a'mali ibadihi kuma Allah ya kiyaye ya kididdige ayyukan bayinsa wa kitabati hakinan kuma Allah ya rubuta wa kana zalika fi wa kana fi zalika taqwatun liqulubi awliyaihi wannan zai karfafa zukatan masu imani wa kasrun liqulubi a'da'ihi kuma wannan zai karya zukatan makiyan Allah zakara huna hala awliya'ihi sai Allah ya ambaci halin waliyansa wa ma basharuhum bihi qala ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun kenan kaga tunda an yi zancen waɗanda sun kai ma Allah ƙarya su siriya waɗanda sun kai aiki nagari Allah ya sani to sai aka fara bayani ga waɗanda suke mutane nagari ba sani ko mun fahimta ba domin an ce wa ma zannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama wadanda sun kai ma Allah ƙarya mutane ne nagari ko ba mutane ne nagari ba ba mutane ne nagari ba to tunda ga abin nan to ku kuma masu imani an gane ko ku sani cewa duk abin da kun ka aikata Allah ya san da shi bushara ce ko ba bushara ba to sai an ka tahi ga bayani ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa hum yahzanun an faɗi an yi musu bushara a dunkule yanzu kuma an zo an fayyace mun gane shi yasa ilmi na abin da ya shafi wato ilmul munasaba yana taimaka maka wajen fahimtar ayoyi yanzu sai mu dawo zuwa ga bayanin ɗaiɗaikun kalimomi sannan kuma mu shiga zuwa bayanin abin da ya saura na mas'aloli ala an gane ko a cikin jalalaini haka ta zo babu wani abin nan ala kawai ko saurara inna auliya allahi lalle waliyan allah la khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanun sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba fil akhirati a lahira cikin jalalai ne kaga banda fil akhirati babu inda ya kara haka ne ko ba haka ba to amma yanzu kuma sai mu dawo mu bi ɗaiɗaikun kalmomin saboda mu ga waɗansu abubuwa da suke cikin wannan aya ala mun taɓa kawowa shine waɗannan haruffan ana kiransu huruful ma'ani ba shi yiwa ka ce ba su da ma'ana an gane ko kawai wani zai ce ala din nan dai ku saurara a'a in an kace to mi an ma'anar ta sai ce a'a dai kawai malamai sun ce dai a saurara sunanta harful istiftahi wat tanbihi muna ganewa in ka duba cikin mushkilul qur'an imamu ibn qutayba ya kawo ma'anoni daga cikin ma'anonin waɗannan babi ya keɓe sannan kuma imamu suyuti a cikin babi na atawat adawat yahtaju ilayha al-mufassir ya kawo bayani kuma litatafalluka sun yi bayanin wannan ala ku saurara kaga in, in jumla ta fara da ala ana son a yi mi ana son ka saurara da kyau domin idan mutum yana ana son ya saurari bayani za a yi mi za a daga murya yanzu da an ce ma kai mi ake nufi ana son ka ba da hankalinka to ala ku saurara kaga nan ana son ka saurara da kyau sai Allah ce inna auliya Allahi lalle waliyan Allah kalima ta auliya jam'i ne na waliyun dukkan sunan da a larabci yake karewa da wato shadda ya ummai shadda jam'in shi na zamantowa akan af'ila uni wannan ka'ida ce sarfiya mutarida ka san mutarida tabbatatta in an ce sahiyun sai a ce askhiya'u an gane ko waliyun sai a ce mi awliya'u wafiyun alarma awfiya'u ghabiyun agabiya'u to ai kara ba da misali to don haka waliyun jam'i ne na wato auliya jam'i na waliyun auliya Allah lalle tabbat waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a kansu a nan idan muka duba sai ka ga khawf yana da mi yana da dhammataini amma qira'a ta yaqub la khawfa alaihim babu tsoro a kansu to menene bambanci tsakanin wannan da wannan wannan ta ce la khawfun alaihim wannan kuma ta ce la khawfa alaihim kuma duk qira'o'i ne ingantattu mutawatirai an gane ko akwai qira'a shadha la khawfu alaihim damma guda aka yi sai malamai suka ce wannan qira'a ce shadha kuma an yi an cire damma guda li takhfif an gane ko don a larabci babu wannan to amma dai qira'a da ta ce la khawfun alaihim ita ce qira'a ta jamhur imam yaqub ya karanta la khawfa alaihim to meye bambancin su meye ma'anar su ko duk na mu wuce in duk ɗaya ne kuma shikenan magana ta kare sai ce kai da wanda ya ce la khawfun da wanda ya ce la khawfa duk ɗaya ne wani malami da aka kai ma ɗalibai yana karantar da su dama kun sa ana samun malamin da bai karanta abu sai a kai shi karantar da ɗalibai saboda ai banna tunda banna ce za a yi to sai ya zo yana karantar da falsafa shi kuma malamin falsafa ne ya je ture ne ya karanto falsafa kaga ba hauka ta takaro cikin hauka tunda ilimin falsafa hauka ce to kuma ka karance shi da faransanci ko da ingilishi kaga karin hauka kenan tunda in ba ka karanta shi da larabci muna iya jawo ka mu yi maka ruwan ayoyi na qur'ani da hadisi to sai aka zo aka sa shi ya karantar da dalibai sai ya zo da takardar shi dama an yi mai translation shi bai iya larabci ba ingilishi na karanto kuma an ce shi zai karanta da falsafa sai ya zo ce بسم الله الرحمن الرحيم إن الفلسفة سي أنك أستاذ أستاذ إن الفلسفة يتي لا لا لا يتي فلسفتي فلسفة المهم أنت إذا فهمت أكتب to duk mutumin da bai son a tattauna a ilmance sai ka je ce abu kaza bai da amfani bai da amfani wannan ba hujja bane tun da kaga qur'ani ya zo da kira'o'i sun bambanta to tabbas akwai bambancin kuma menene hikima in an ce la khawfun alaihim a kira'a ta jamhur shine ake kira nafyul wahda an kore ɗaya in an ce la rajulun fiddari babu namiji ɗaya wahda an ka kore ana iya samun biyu ko uku ko hudu muna ganewa in ka ce babu ɗaya ba kana nufin babu biyu ba tana yiwa a samu biyu ko uku an gane ko shine ake kira nafyul wahda daga wahidin rike da kyau amma in an ka ce la khawfa alaihim muna ganewa shine nafyul jinsi an kore dukkan jinsin tsoro kenan sai ya zama to qira'ar da ta ce la khawfa alaihim tafi mi tafi karfin ma'ana bisa ga la khawfun alaihim mun gane da kyau amin wa iyyakum kenan in ka ce la rajulun fiddari ba dai yake da la rajula fiddari ba to kaji la la khawfun alaihim babu tsoro akan su ko la khawfa alaihim sai dai anan sai ya zamanto to waɗancan an ce ba su da tsoro nan sai ya zamanto wagga mai kore jinsin tsoro gaba ɗaya ita ta zo waccan tana iya ɗauka an kore tsoro ɗaya ko biyu ko uku to sai ga ta zo ta ce a'a jinsin tsoron ne an ka kore sai ya zamanto alqur'anu yufassiru ba'dahu بعضا اللهم امين ولا هم يحزنون sannan kuma ba za su yi ba ba za su ji tsoro ba in tabe anan akwai mas'alolin da zamu iya fitar a gurguje wato inda suke da alaka da tafsiri mas'ala ta farko shine cewa da an ka ce auliya Allahi in tabe wagga idafa tana iya baka mafhumi domin waliyai kala kala ne da an ka ce waliyullahi akwai waliyi nawa na Allah akwai kuma mi akwai waliyu shaitan shi yasa Allah ya ce auliya Allahi an kai idafar wilaya zuwa ga wa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to anan in zaka tafsirul qur'an bil qur'an tunda an ce akwai waliyan Allah akwai waliyan da ba na Allah ba shi ba dole bane ma'ana in kace nassi zaka kawo shi waliyin Allah yana da sifofi yana da alamomi ko ba haka nan bane shi ma waliyin shaitan yana da nashi shi yasa ba mutum ne da zakwa ce jama'a ni waliyi bane fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ko ba garan bane waliyan da sun kafi kowa waliyantaka martaba ta harko ta waliyantaka su wane ne annabawa su ne auliya'ullahi na harko sannan sahabbai sannan to kuma ba tallan waliyantaka za ka yi ba in kai mai diwo da kaga mutum na talla misali alaramma bari mu ji mu saurara da kaga mutum na talla abu galibi wallahi bai da shi yanzu shugaban kasa misali zan ba da misali yanzu dan Allah sai shugaban kasa ya zo sai ya zo ya iske ko ce assalamu alaikum sai mun ka ce alaikum salam sai ce jama'a ni ne shugaban kasan nan fi fa'ida mai kuɗi wanda lalle tabbas an san mai kuɗi na sai zo ce assalamu alaikum in muka ce alaikum salam sai ce ni kun san jama'a ni mai kuɗi ne ni ne alhaji wani fi fa'ida to da mai ilmi da mai kuɗi da mai mulki da wanda Allah ya ba in dai akwai galibi ba su taba zuwa su ce mutane su ne awwale ba don la yahtajuna ila zalik to amma ga sifofin su bai mu ji abin da Allah ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun kaji sifasu alladhina amanu wa kanu yattaquna muna ganewa to amma anan akwai waliyan da ba na Allah ba waliyan shedan kuma Allah ya faɗi wannan wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum kaji ila awliyaihim wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu kaji awliya'a ina fata na fahimta ta sannan kuma Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd sannan kuma yace al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd kaga sashin su yana tahiya tare da suna waliyan juna suke sannan su ma kafirai wal ladhina kafaru ba'dhum awliya ba'd kaji akwai wilaya ta shaydan ina fata an fahimci da Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa yace inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kenan dole sai mun yarda cewa akwai waliyan Allah akwye waliyan da ba na Allah ba waliyai na Allah za a dora su akan mizani na alqur'ani da sunna sai a gane lalle tabbas wanda ya fi kowa bin Allah kamar yadda annaba su ne martaba ta farko ta waliyantaka waɗanda suka fi kowa bin Allah suka fi kowa bin manzannin Allah to su ne waliyan Allah na gaskiya daga lokacin da ka bijire ma shari'a to ba kai ba waliyi bane domin mai alamar waliyantaka shine biyayya zuwa ga Allah babu wanda kuma fi annabawa biyayya zuwa ga Allah ɗaya mun ji wannan da kyau ko to na biyu kuma wata mas'ala mai hatsari shine cewa nan qur'ani ya rarraba waliyai kuma wani lokaci qur'ani ya nuna dukkan Allah shine waliyan kowa don ya ce thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq kaga duk wanda za a mayar zuwa ga Allah ya koma Allah ne majibincin lamarin sa ko ba ka nan bane to kuma Allah ya ce kafirai ba su da waliyi don Allah ya ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina yace la maula lahum ba su da waliyi kuma ya ce thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq kuma da musulmi da kafiri dukkan su ga Allah za su koma to ya za a yi da wannan sai ka ce akwai alwilaya al'amma akwai alwilaya al-khassa wilaya amma ita ce ta rububiyya Allah shi ya halicci kowa shi yake tafiyar da al'amuran kowa to thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq akwai wilaya ta wilaya al-khassa bit-ta'yid wan-nasr Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun al-wilaya al-amma wal-wilaya al-khassa mun gane wannan da kyau la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna menene bambanci tsakanin khawfu da hazan al khawf ala ramma galibi shine abin da zai zo gaba akhafu kaza akhafu akhafu ahzan shine abin da yake da alaka da abin da ya wuce muna ganewa shi al huznu yana da alaka da abin da min abin da ya wuce yani mutum yana bakin ciki akan kaza kenan abin ya riga ya wuce al khawfu kuma abin da zai zo ko ba haka nan bane amma waɗansu malamai sun kace cikin larabci Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin tafsirin cikin suratul Tauba yake cewa wani lokaci larabawa in sun kace al-huznu an gane ko suna nufin al-khawfu don Allah ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أي لا تخف إن الله معنا waɗansu malamai haka sun ka fassara in ji malam ibn Uthaymin in ta yi ma daɗi ka amsa in ma ka daɗi wata ma daɗi ma ka amsa mun gane wannan to ala ayyati hal dai sai Allah ya kore musu abubuwa guda biyu la khawfun alaihim wala hum yahzanun mun gane wannan saboda mi saboda dan adam abu biyu ne a matsalarsa shine cewa yana jin tsoron mi zai bari lokaci mi zai zo gaba shi yasa kuke ganin da abu ya zo sabo ko alkhairi na mutane tsoron shi su kai saboda ba a san yadda yake ba shi ko bayan ka kana jin tsoron yadda zaka barta to duka sai Allah subhanahu wataala kurmi masu imani ko yanzu duk mutum yanzu zaka ga mutum musamman da cizo mai iyali ko mutumin da yake da al'umma jagora ko wanda yake da wani kamfani yana da yare karkashin sa idan ya fahimci cewa zai bar kamfanin zai ritaya ko zai mutu to babban ke gaban shi abubuwa ne guda biyu ana fahimta ta yana bakin ciki akan irin asarorin da aka yi ko kuma irin matsalolin da suka faru sannan yana jin tsoron me zai zo gaba to sai Allah ya kore muku ɗiyanku da za ku bari dukiyarku da za ku bari in dai kun yi min aiki ni Allah ana ji ko to la antum tahzanuna ba za ku yi bakin ciki ba ni Allah ni zan tsare su muna ganewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan wa amma al jidaru fa kana li ghulamayn yatimayhima fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumu wa kana abuhuma inna waliyya Allahu alladhi nazzala al kitaba wa huwa yatawalla in ka aiki bari jin tsoron yadda bayan ka za ta kasance no to la khawfun alaihim kun babu tsoro gare su saboda kai da zaka tahiya yanzu zaka hadu da wani zaka hadu da Allah rabbul alamin shi ko almu'min idan zai hadu da Allah a Allah fa ahabba Allah liqa'a malamu bar wannan aya haka muje alladina amanu amin الذين آمنوا وكانوا يتقون
to in muka duba allazina amanu wa kanu yattaqun ko ba mu duba cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir ba ko ba mu duba cikin ar-rabt wa tanasub baina ayatil qur'ani bana muhammad sayyid madi ko ba mu duba cikin littafin wato mushaf darus sahaba na tanasub wa tanasuq baina abin nan ko ba mu dube su ba shi allazina amanu wa kanu yattaqun yana da alaka ne da fassara ta auliya allah amma kafin mu je wannan saboda akwai wata kaya wannan ƙaye ya kamata mu share ta an gane ko in muka duba cikin jalalaini bai kawo wani abu ba allazina amanu yace hum ya kawo ko hum sune waɗanda allazina amanu suka yi imani an gane ko sai yayi alhasu suka yi imani da wa an gane ko eh suka yi imani da wa domin imani intabe ya kamata a yi taqyidin shi an gane ko amma nan bai ce allazina amanu ba sai ya shafe abin da ake imani da shi don ya sifanta su da auliya Allahi amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi alladhina amanu su ne wadanda sun kai imani kenan amanu billahi wa rusulihi wa bi jami'i ma yajibu an yu'min an yu'mana an yu'mana bihi wa kanu yattaqun kuma sun ka kasance suna jin tsoro yace yattaquna Allah diba cikin jalalin yace yattaquna Allah suke jin tsoron Allah bimtithali amrihi suna bin umurnin Allah ko wa nahyihi ba a cewa imtasala nahyahu sai da a ce taraka nahyahu amma kana iya fahimtar wannan wajtina bi nahyihi kenan sun nisanci abinda Allah ya ce a nisanta mun ji wannan da kyau to a nan kafin mu je bayani shi allazina amanu din nan kaga mai jalali ne ya kawo hum ma'ana humul ladhina amanu sai malamai sun ka tafi wajen i'rabin allazina din shin mi matsayin mi yake an gane ko waɗansu sun ka ɗauki allazina in ji mai addurrul masun fi ulumil kitabil maknun a matsayin marfu'i shiki an gane ko khabaru mubtada'in kamar da mai jalali ne ya kawo tunda an ce wato matsala allazina yana daga cikin almabni abinda wasalin shi baya canzawa in cikin halatul jarra yake ko kasra ko dhamma duk dai allazina yake illa lugha qalila wanda ibnu malik ya kawo suna kawo dhamma a wajen wawun allazuna a cikin mubtada amma lugha ashharul lughat wa wato wa aktharuha intisharan su allazina ko rafa'a ne ko dhamma ko komi dai allazina ke dauka to shi yasa sun ka ce to nan allazina yana matsayin khabaru mubtada humul ladina sai zaman to marfu'i na kenan wadan sun kace a'a khabarun thani da an kace inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna to alladina sai zaman to khabar na na inna nabiyu ina fata ku fice ni tunda inna tana bukatar mi ai jumlar la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna ai ita ce matsayin khabar na inna inna awliya Allahi wannan jumla matsayin khabar take to allazina sai ta zamanto wato ita ma khabar ne na biyu ba sani ko mun fahimta ba wasu sun ce a'a au alal ibtida'i wasu sun ce shine matsayin mubtada an gane ko kenan alladhina amanu wa kanu yattaquna mubtada lahumul bushra shine matsayin khabar ko ko dan sun ce a'a alan na'ati ala mawdi'a awliya'a ina fata an fahimce ni sun ce da an ce inna awliya Allahi asalin shi awliya Allahi la khawfun alaihim to tunda awliya'u yana ɗaukar damma inda ba a sa inna ba to alladhina raf'an nan yake ɗauka a matsayin can da kafin inna ta shiga cikin auliya'a wato don ma yake ɗauka mun ji wannan da kyau ko to wannan shine abin da waɗansu malamai sun ka kawo waɗansu kuma suka ce a'a rufi a bil ibtida'i qabla dukhuli inna wa alal badli fil mawdi'i an gane ko sannan waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa shi allazina an gane ko wato matsayin majruri yake ma'ana jarra yake ɗauka mi dalilin jarra sun ka ce la khawfun alaihim alaihim ala harful jarri ko him din nan damirun ne muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahallil jarri bai ala amma bai dauka mi mabniyun ne sai an ka ce to allazina badalina na hum haka sun ka ce eh ina kawo wannan ne saboda mai rigima irabin qur'ani shirya makai ne malamai sun ka ce a'a shi allazina matsayin mansubi yake ba marfu'i bane ba majruri bane sun ka ce mahall domin auliya Allahi ya dauki fatha to shine allazina tunda auliya ya dauki fatha shi ma allazina badalin shi ne ya dauki fatha ina fata an fince ni wadan sun ka ce a'a in an ka ce allazina kana iya dauka shi masubi ne bi fi'ilin muqaddar wa huwa amdahu ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا أي أمدحوا الذين آمنوا وكانوا يتقون كديبة تكين أد... والله إن كان شغا تكين الدر المصون في علوم الكتاب المكنون نا السمين الحلبي كو بروفيسورا غريكا تكين علم النحو ونوري إن كان شغا سيكن كايتيو muna faɗin waɗannan littattafai saboda ɗaliban ilimi masu zarfafa bincike su san cewa kada ka ji an faɗi magana ɗaya ka saboda ka ce babu wannan babu wannan babu wannan kai a ina yanzu irabin da ya kamata ya kai kusan irabi tara a wuri guda Allah ya kyauta to mi za mu ɗauka a nan sai mu koma zuwa ga wato abinda malamai suke cewa da an ka ce allazina amanu waɗanda suka yi imani in tabe wa kanu yattaquna sun ka kasance suna jin tsoron Allah nan dukkan damirin da an ka kawo gaba ɗaya ɗinsu na cikin auliya'a na maza ne an ka kawo ba a kawo na mata ba kaga ya ce auliya Allah la khawfun alaihim ai ba a ce alaihinna ba ko ba kadan bane kuma wala hum yahzanuna ba a ce wala hunna yahzanna ba allazina amanu ba a ce kuma wallati amanu ba ko amanat ko ko amanna wa kanu yattaquna wa kunna yattaqina duk ba a kawo shi ba Allah ramma saboda mi li taghlibi janibi dhukuri ala janibi inath da an ka ce alaihim tunda ba a kawo alaihin ba to sun shiga ciki al'ada ce ta alqur'ani ko dan qur'ani Yunus ya da wannan wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات با القرآن كما a ilimin balaga da ya ce allazina amanu sai ka fi ilimadi don imani na farko ana son sai ka tabbatar da shi wa kanu yattaquna sai kawo kanu fi'ili madi yattaquna bai ce ittaqau ba saboda taqawa abu ce ana buƙatar ta maimaita tare da kai al'aslu fil iman wa tajaddudu taqwa duk da yake shi imanin na asali yana nan shi ma ya tajaddadu idan taqawa ta zo fa yazdadu shikenan sai ce wa kanu yattaquna dan kakkace nayi imani shikenan an kare masu cewa sun ba mutane kilan aljanna kai kana da tabbacin yadda mutumin zai rayu an gane ko ko ko a ni na gane gaskiya shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal yace innamal a'malu bil khawatim karshe ne ake kallo bayan zuba nan shi yasa ce wa kanu yattaquna kullun tsoron Allah su kai suna nan suna nan suna nan suna nan shi yasa ma ko sabon Allah su kai Allah faɗa cewa za su dawo wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun dan ka shiga aljanna ba shi ke nuna baka sabo ba amma baka dogewa akan sabon Allah to ba ina mutum zai cewa shi yayi imani kawai yanzu shi ya zan dan aljanna a ina ka samu wannan eh ya kai ka gane gaibi ne fa sanin dan aljanna gaibi ne shi yasa ma imamul bukhari hatta da waɗanda suka mutu a fagen yaƙi ba a ce musu sun yan aljanna ne babu la yuqalu fulanun shahid duk wani wanda an ka kashe a cikin hanyar Allah kana iya cewa shahidi dan aljanna ne amma baka cewa wani dan aljanna ne don baka da tabbacin ya mutu a matsayin shahidi alamomi na ka gani ko ba haka nan bane to wannan yana daga cikin abubuwan da dole sai mun yi hattara da su cewa mutum ya zan kaza ya zan kaza ya zan kaza Allah shine ya san mai tsoron Allah fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kuma ba a talla imani ba a talla istiqama yau da gobe in kai nagari na ai kana mu'amala da mutane za a gane ka kuma wanda fi kowa cancantan ya san ɗabi'unka mutanen da suke kusa da kai ko ba haka nan bane don wani za ka nemi mutumin kirki amma idan ka je gidansu ka dubi ɗabi'arsa sai ka samu hakikanin abin da yake faruwa akan shi domin ɗan adam kullum yana kyautata ma na nesa su yabe shi ya kuntata ma na kusa saboda bi saboda ba ruwan shi waɗanda Allah ɗaya zai sani abin da yake faruwa can kuma yana son a yabe shi to in duk duniya ta yabe ka alhali ka zalunci na kusa da kai kuma sun sani to shi ko Allah fa akwai bayani babu wanda an ka kamin labarin shi fa halin ɗan adam ne wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa tu'lami haka sha'irul jahiliya yace wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin in dai mutun yana wata ɗabi'a in ji zuhairu wa in khalaha takhfa 'ala nasi tu'lami ko ɗabi'a shi za ta ɓoyu ga mutane za a santa in dai ana tare da kai yau da gobe yau da gobe ɗabi'a ka ta gari za ta bayyana mummuna za ta bayyana sai dai ana fatan ɗabi'o'in ka na gari su mi su rinjayi su rinjayi mummuna don ba a samun mutum ɗari bisa ɗari daidai bai yiwa yake cewa wa mani ladhi jayahu kulluha kafal mar'u nublan an tuhsa ma'ayibahu wane ne zai cewa duk ɗabi'o'in shi nagari ne kai ba annabi bane dole kana da wurin da kake kana da ɗabi'o'i nagari kana da ƙarfi a wannan bangaren wani wuri kuma baka da ɗabi'o'i nagari amma kafal mar'u nublan an tuhsa ma'aibahu ya ishi mutum abin alfahari ana iya lissafa kuskuren sa wani in an ka zo matsala ta ɗaya biyu uku sai a tsaya cikin ɗari kaga an samu matsala biyu ko uku ko hudu ko biyar ta yake ko bata kyauwa wani kuma an ka zo sai a ce to alherin shi ɗaya biyu uku hudu biyar sauran kuma da sharri na lamari ya ɓaci ta Allah kai mana mai kyau amma shi makiyi idan kana da alkhairi 95 kana da sharri biyar sai ya doki sharrin ka biyar ya tallata ma duniya dan ya bata ka ya boye alkhairin ka mi 95 masoyin shi kuma ya san da yana da sharri 95 sai ya boye sai ya dauko alkhairin sa biyar ya tallata dan saboda duniya ta karbe shi shi yasa sha'ir yace a'a summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi wa in dhukirtu bi sharrin indahum za a faɗi na sai su zan kurami amma idan an faɗi sharri na azinu sai su buɗe kunne su karkada su saurara ina fata an fince ni shi yasa kuma wani in ka gane shi daga nesa sai ka yabe shi amma in kun kai mu'amala da shi sai ka rena shi wani kuma in ka gane shi daga nesa sai ka ji tsoron sa idan ka yi mu'amala da shi sai ka mi sai ka yaba shi sha'ir yace la tamdahanna ra'an hatta tujarribahu wa la tadhummannahu min ghairi tajribi la tamdahanna ra'an kakkai bi wani mutum hatta tujarribahu sai ka jarraba shi mu nan sai kai ta ganin mutum da kace a wancan mutumin kirki na da an tambaye ka biya hada ku ce a wallahi ya dai burgi ne naga alamun dai kaga ba shi na bayan dama ai duk mugu sai yayi sifofin mutane na gari yanzu da ake cewa an kama wata mai hijabi ta yi kaza ta yi kaza to mun ji an kama wata mace mai hijabi ta yi kaza shin hijabin alamar wace ce alamar mutane ne na gari ai inda ba a sa shi ba da ba za a ɓoye ai bannar ba don mutum ya aje gemi ashe dan fowon nayin ne ba wai shi ke nuna gemin Allah na azaba shi gemin shi na fowon nayin ne kuma akwai gemi na Allah muna ga yasa wai wasu su ce ai an kama wani yayi kaza in ba nan take ba zuciyar daban ai inda sun fito da waccan alamar da ko da ba za su samu ba da haka ya kamata mu fahimci wannan da kyau la tamda hannam ra'an hatta tujarribahu wa la tadhummannahu min ghairi tajribi kai dai alladhina amanu wa kanu yattaquna sun kasance suna tsoro ana an shafe maf'ulun bihi in ka ga dama ka kaddara shi wa kanu yattaquna Allah ko wa kanu yattaquna na ko wa kanu yattaquna al-ma'asi duddai wanda ya ji tsoron Allah shike jin tsoron saba ma Allah shike jin tsoron wuta wato nan wato abin nan dukkan su suna tare da juna bi dilalatul istinza in ka ga dama ka kaddara wannan in ka ga dama ka kaddara wannan amma dai duk dai ma'anar ta yi sai dai ka kaddara suna jin tsoron Allah shi yafi dacewa dan gara a ce kana jin tsoron Allah da a ce kana jin tsoron wutar jahannama mun gane wannan dama Allah ya ce fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara ko ba ka nan bane wattaqun nar allati uiddat lil kafirina kuma ya alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi sai ya shahi maf'ulun bihi in kaga dama tuqaddiruhu malaman nahau sun kace likai tazhaban nafsu kullin mallan karanta aya ta karshe duk da ke ba mu samun damar fassara ta sosai lahumul bushra amin لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم to har yanzu dai ana magana ne ga waɗanda suke ma'abuta masu imani waliyan Allah bayan an ce allazina amanu wa kanu yattaqun sai an ka ce lahumul bushra kadiba cikin alqawaidul hisan na ash-shaykh eh, Nasir Sa'di a safha ta ɗari- eh, ta 133 ya kawo bayani karkashin wannan aya mai muhimmanci game da bushara da kuma safha ta 133 da ta 43 ka duba nan zaka ga bayanai masu muhimmanci to allahumul bushra suna da bushara fil hayati duniya a duniya mai jalalaini da ya kawo ta yace fussirat fi hadithin sahahahu an gane ko al-hakim an fassara da wani hadisi da zo cikin sunan eh, mustadrak na imam al-hakim bir ru'ya salihah kenan suna da bushra suna da bushara wato ru'ya mafalki nagari yaraha ar-rajulu wadda mutun zai gani to nan da an ce ar-rajulu ba ana nufin mutum ɗaya da gani ba a'a mumina ma mace tana iya gani na ka- kalima ta ar-rajulu ba wai ana nufin maza kawai za su ganin abin alkhairi ba alahu koko wato a ganin mishi wannan a ganin mishi wannan mafalkin wa fil akhirah kenan suna da bushara kuma a lahira aljannatu was thawabu suna da aljanna kuma da sakamako na aljanna shi yasa in ka diba cikin fus- fusulun fi usulit tafsir a safha ta 98 na ustadu dr musaidu tayya a cikin babul ijma'i fi tafsir yace duk malaman tafsiri sun yi ijma'i fil akhirah ana nufin aljanna za a basu kenan cikin ilmu tafsiri akwai ijma'i kadiba cikin fusulun fi usulit tafsir kadiba cikin at-tahrir fi usulit tafsir na ustadu dr musa'id at-tayyar kaga bayanan da ya kawo karkashin wannan to la tabdila li kalimatillah babu wanda ya isa ya canza kalmomin Allah ko la khulfa li mawa'idihi yace babu sabawa ga alƙawalin Allah zalika wancanenku in ji malaman zaure almazkuru abinda an ka ambata huwa alfawzu alazim shine alfawzu rabo wanda yake alazimu mai girma alfawzu masdar ne faza yafuzu fawzan alazimu ismul fa'il ne na sifal mushabbiha min azuma ya'zumu fa huwa azimun mithlu kar- karuma yakrum fa huwa karimun alfawzu alazim shine rabo mai girma ka samu aljanna wadda daga gare ta babu wani abu wanda zaka nima babba asara shine rasa aljanna babban rabo shine mi samun aljanna shi yasa Allah kira shi al-fawzul azim ya an ce ma huwa al-fawzul azim sai ka ce shine a samu aljanna da an samu aljanna duk abin da ke cikin ta shikenan an riga an kare wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa khalidun ko ba kadan bane to don haka dai abubuwan da ab- suke nuna babban rabo suna da yawa a cikin alkur'ani lokaci yayi halinsa wannan aya ba mu samu karkare bayanin kanta ba sai gobe idan Allah subhanahu wataala ya kaddar mana cikin masu rayuwa za mu zo mu doka akan ta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh